ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى قوة شوال وتن قوما هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da bakwai ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne kasa ɗinmu na ɗari da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin kitabu sala mun yi babu sufufin rijali wan nisa babin da ke magana akan sahun maza da kuma sahun mata mun ji wanne ne mafi alheri wanne ne kuma wanda yake sharri ne kuma mun faɗi dalilin da yasa ya zama mafi alkhairi da kuma wanda ya zama mafi sharri daga cikin waɗannan ainihin wato sahuhuka to yau za mu tahi fadilatu sufufil awwal wa ma yaminu sufufi a falalar da ke cikin sahun farko da kuma idan za a yi sahun a ɗauko daga dama ko kuma ka zama kana ta ɓangaren dama عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول daga bara'u dan azib Allah ya hada mu da bara'u a jannatul firdaus yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa inna allaha lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala sufufil awwali suna ainihin wato yi wa sahun farko salati suna musu addu'a kaga wannan ba karamin alheri ba ne domin yadda wannan nassin hadisi ya nuna Allah yana yi wa sahun farko addu'a da salati haka kuma nassin aya ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna alan nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati to yanzu barawu ɗan azib ya rawaito mana cewa annabi ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala suhufil awwal inda duk sahun farko yake a kowanne masallaci to da Allah da manzansa suna yi wa waɗannan sahudin ainihin wato salati na fata an fahimta ya sa hata a fagen yaƙi Allah san da ya yabi sahu ya sa masa albarka Allah ya ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan yace ka annahum bunyanun marsus inna Allah lalle Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi yana son waɗanda suke yaƙi don ɗaukaka kalmar shi saffan suna yin sahu sahu ka annahum bunyanun marsus Allah ce kai ka ce wani gini ne wanda ya ɗamfari da junan shi blog ya haɗu da blog suka zazzargu ina fata an fahimta yace to haka suke sahu saboda muhimmancin sahu da darajarsa hadisi ya tabbata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi isra'i da mi'iraji sanda ya ja duka annabawan nan sallah gaba ɗaya su annabi ibrahim su annabi musa su annabi isa su duka sanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ja su sallah suka yi sahu ya zaci sallah saboda darajar sahu da albarkar sahu jama'a an gani saboda haka Allah maɗaukakin sarki yana yi wa waɗanda ainihin wato suka yi sahun farko addu'a wa wato sahun farko yana da falala idan ka samu kullum kai sallah a sahun farko to wannan gaskiya ba karamin alheri ba ne domin za ka dinga samun bayan ladan sallah da kuma samun jam'i to kuma za ka dinga samun addu'o'in mala'iku na fata an gane wa anhu radiyallahu anhu qala كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك daga dai bara'u dan azib Allah ya haɗa mu da bara'u a jannatul firdausi yace kunna idza sallaina khalfa rasulillah sallallahu alaihi wasallama mun kasance idan muka zo yin sallah a bayan annabi muna bin manzon Allah jam'i ahbabna an nakuna an yaminihi mukan so a ce a daidai inda muka tsaya yana saitin damar manzon Allah na fata an fahimta na ganin sai mun ɗanyi gwaji kaɗan a gane me ake nihi ahbabna an nakuna an yaminihi mun kan so mu zama muna ainihin wato damarsa kaso abdullahi dawo ta bayanan yadda abin yake idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tsaye a bashi kawai yana tsaye sahu to sukan so su tsaya a bayansa su yi sahu amma sai su debi saitin inda damar manzan Allah take shi ne ɗan matsonan abdullahi kaɗan sai mutum ya tsaya da koma ta bayan yawan sai mutum ya tsaya kaga ya tsaya a ta ina ta dama to ba iya liman ba duk lokacin da ka zo za ka saita sahu in so samu ne ka debi saitin ina daman liman take ko da ku a sahun can baya ne ina fata an gane to ka ɗauka daga saitin daman liman sannan sai a yi dama in an cika ta dama sannan sai a zo a cika ta ɓangaren ina kuma ɓangaren hagu an gane magana da kyau ko to shine ya ce mun kasance idan muka zo sallah a bayan annabi a hababna an na kuna an yamini rasulillah mukan so a ce muna ta daman annabi idan an gama cika ta dama sannan sai a dawo a cika ta ina kuma hagu insha Allah na'am bismillah yuqbilu alaina bi wajhihi barawo dan azib yace annabi yakan fuskanto mu da fuskar shi ma'ana ta inda ya daga ya waiwayo daman nan to mu zai fara fuskanta saboda akwai al'insurafu ba'da salami juyowa bayan an sallame daga sallah ka san in an sallame daga sallah ba a so liman ya tsaya yana zaune yana kallon alkibla akwai wanda suke wannan kuskuren in an idar da sallah sai su tsaya suna ta kallon alƙibla abin da ake so bayan an idar da sallah kana sallamewa kai liman sai ka juyo ka fuskanci inda mamu suke ko kuma ka juyo ka fuskanci ɗaya daga cikin kusurwan nan ko dai kudu ko ina ko arewa har imamu maliku a cikin muwaɗaye babul insirafi min salati babun da ke magana akan a juyo bayan an idar da sallah kai har ya kawo asarai da suke nuna ta ina ma mutum ya kamata ya juyo ya kawo asaran da suke nuna an fi so ka juyo ta dama misali an yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to sai ka juya ta nan sai ka fuskanci mamu na fata an gane ba wai an yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka juyo ta hagu ba an fi so a juya ta ina ta dama to shine barawu dan azib yace daga annabi ya sallame sallah mu yake fara juyowa ya kalla da mun tsaya ta ina din shi ta daman shi ina fata an gane qala fa sami'tuhu yaqulu yace to ana nan wata rana sai na ji shi yana cewa rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadaka Allah ka ainihin wato tseratar da ni azabarka ranar da za ka ainihin wato tashi bayinka annabi yana addu'a na fata an fahimta yana addu'a wannan hadithi ingantacce ne karanta sahihu targibi wa tarhib na al'imamul mundiri Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama a nambar hadisi na ɗari biyar za ka samu wannan hadithi to haka nan kuma imamu malik abu- imamu muslim ya fitar da shi haka imamu abu dauda shi ma ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce cewa bara'u dan azib ya ce muna tsayawa ta daman manzan Allah idan muka zo sahu saboda haka daga cikin inda aka fi so ko ta ina ka tsaya yayi ina so mu gane wannan amma in kana neman falala shi yasa malam ya buɗe babu fadl babun da ke magana akan falalar wato sahun farko da kuma fara sahun ta ina falala ce ta musamman akwai a sahun farko sannan akwai a mutum ya sahu ta dama amma duk ta inda kai sahunka yayi ko in ka zo ka samu an cika daman he ka ɗauko ta hagu yayi Allah ya sara mu cikin ladan gaba ɗaya babu man yaqumu kalfal imami babin da ke magana akan suwaye suka cancanta su tsaya a saitin liman ta baya idan aka ce liman ya kabbarta yana sallah waɗanne kalar mutane ne ya kamata a ce suna daura da shi suna santa shi ta yadda idan liman ya samu matsala ya sa hannu ya kamo wani ba zai ce mitin za mu yi ko shawara ba ina fata an fahimta yawwa kar a jawo ka ka ce to liman kuma ana shawara a sallah ne to suwa ya kamata su tsaya a bayan liman saitinsa daura da shi an abi mas'udin al-ansari ya kara kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum an gane ko daga abi mas'udin al-ansari Allah ya hada mu da abi mas'ud al-ansari قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي يا كسنتي ينا فدا mana idan muka zo yin sahu liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha da Allah masu hankalin cikin ku da ilimi da ladabi wanda suka san me suke yi su daga su zama su ne suke saiti na suke daura da ni ta yadda daga na sa hannu su zan kamo irin su Abubakar irin su Umar irin su Uthman irin su Ali irin su Ibn Mas'ud habrul umma wa turjumanul qur'an ko irin su ibnu abbas manya manyan hafizan alqur'ani ina fata an gane to su ya cancanta ba wa- jama'a ba masu malin malin babban riga kowa ya sa ya wuce yaro ba a'a masu ilimi da hankali masu ilimin qur'ani masu ilimin sanin fikihun sallah in ta ɓaci akwai wanda fa in an fusgo shi in ma ya gane an jawo shi ne ya ɗora sallar wallahi in ya shiga bai san me zai yi ba haka ne ko ba haka ba kuma kar ku manta a nan mun tattauna da ku kan idan aka jawo mutum ana sallah a wacce gaba liman ya jawo shi kuma me ya kamata ya yi idan ya zo mun tattauna wannan da ku ko mun karanta a baya a babin baya to ya zamanto ba wai kawai kana da malin malin ko kuma kana da kasun ba ko gashin baki ba no ka san menene abin yi idan an jawo ka eh to irin ku ake so ku tsaya a bayan liman ina fata an gane saboda haka wanda suke banga banga su zo su tsatsaya a bayan liman kana ture su suna ƙara mamuko kansu in kai magana suna cewa su yanzu ba su kai su tsaya a bayan liman ba akwai masu irin wannan tunanin ko ni yanzu kamar ni ba za a bar ni in tsaya a bayan liman ba ana ture ni ana cewa in koma can tsakaninka da Allah kai wa kanka hisabi da liman zai samu matsala sai ya ce shigo ka san ina za ka tashi akan mutane tsakaninka da Allah eh na sani to irin ku ake bukata a'a ban sani ba to kai wa kanka adalci ba irin ku ake bukata tsayawa a saitin ina ba liman ba don haka kai ba ma maganar wai ka zo a ture ka ba a'a in za ka yi wa kanka adalci kai kanka bai kamata ka zo saitin liman ka tsaya ba ban gane ko kun gane ba to amma wasu suna ganin abin kamar wata demokuraɗiyya ce kamar abun abun mukami ne kamar abun wani wani abu ne na cewa kawai kai idan ba a sako ka ba ba a yi da kai in an sako wani a kusa da liman shi ake yi da shi ba haka abin yake ba ai mun karanta a nan cewa akwai daga cikin magabata daga cikin magabata akwai waɗanda suke zuwa da shimfiɗinsu su sa a kama musu guri a cikin masallaci sufyanu ɗan uyaina ya kasance yana yin haka yakan turo ɗalibinsa da sallaya ya kama masa guri a cikin masallaci ya turo bawansa ya zo ya zauna a gurin sai idan bawan idan shi sufiyanu ya fito sai shi bawan ya tashi sai ya tafi sai sufiyanu ya zauna a gurin to akwai wanda in ta kama abin gabar musu guri dan saboda irin wannan maslahohin to ya kama a bar musu saboda su ya kamata su zama a daura da ina da liman an gane maganar da kyau ku saboda haka ko da a ce kuna da manya da za su zo sallah manyan gari ne sarakuna ne gwamnoni ne wane ne to ya zama ku ba su guri gefen liman amma saitin liman ku sa limamanku guda biyu ko uku su zama suna saiti jama'a kuna fahimta da da kyau saboda haka annabi ya ce liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha wanda za su tsaya a bayana daga cikinku masu ilimi da sanin ya kamata da hankali ban gada ko kun fahimta ba thumma alladhina yalunahum sa'annan wanda za su tsaya a bayansu ko a gefensu su ma wanda ba su kai su ba ina fata an gane thumma alladhina yalunahum sannan wanda za su ƙara tsayawa a gefensu su ma wanda ba su kai waɗancan ba ina fata an fahimta to wannan shine tsarin yadda ake sahu a saka waɗanda suke masu ilimi masu hankali a saitin liman mabambancin su a samu aƙalla mutum tara ko goma su suke tsaye a saitin liman gwargwadon matsayin kowanne da iliminsa da kuma sanin ya kamata shi Allah ya shirye da mu karahatu saffi baina suwari ko sawari an kyamaci a yi sahu tsakanin filoli guda biyu in ba da larura ba na fata an fahimta tsahafin sahu guda biyu in ba da mai ba amma wannan a halatul jam'i ne a lokacin jam'i ba a so wato filoli su raba tsakanin mutane in ba bisa larura ba menene larurar masallaci ne an gina shi amma an tokare shi da filoli to wannan babu yadda aka iya shi kenan a haka suke a masallacin eh to babu yadda aka iya sai a haka amma idan ya zamanto haka kawai aka yi filolin dan su dinga shiga tsakanin mutane to wannan bai tabbata ba ina fata an fahimta an muawiya bin qurrata an abihi qala kunna nunha an nasuffa baina siwari ala ahdi rasulillah wa natrudu anha tarda yace mun kasance in ji shi muawiya dan qurra yake cewa mun kasance ana hana mu da mu yi sahu tsakanin filoli guda biyu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai mu ba su baya shine wa nadrudu an hatardan mu ba su baya su zama suna bayan mu ta yadda ba za su yi ga tsakanin mu da sahu ba ina fata kun fahimci magana so kaga a karkashin wannan in so samu ne ko da filolin suna nan a cikin masallaci to yadda za a tsara sahun a tsara hita yadda su filolin za su zamanto a tsakanin mutane amma ba a tsakanin sahu ba ban gane ko kun fahimta ba ta raba tsakanin mutane kun gane magana kar fili ya zama ta raba tsakanin wane da wane to amma idan abu ya zo bisa larura shikenan amma ba haka aka so ba ban gane ko kun fahimta ba ba haka aka so ba shi ne ya ce wa nuɗa radu an hatar dan muna jefa su ta bayan mu jefawa ma'ana mu ba su baya ba da ba da baya to malam sai ce wa inna ma hadha fi haƙƙil jama'a wannan hanin da aka yi shine idan a jam'i ne idan misali wato za a yi jam'i ne za a haɗu da yawa to ba a so a bar filolin su shiga tsakanin jama'a ammal mufradu amma mai yin sallah shi kaɗai fala ba'asa bi salatihi bainal umudaini babu laifi ya tsaya tsakanin filoli guda biyu ya yi menene ya yi sallashi kun gane maganar ga fila a nan ga fila a nan sai ka tsaya a tsakiya wannan babu laifi amma ku jeru ita filar ta shiga tsakaninku shine abin da ba a so sai in ya zama akwai larura ina fata an fahimta yace idan ta kada suturatan an ibn idan ta kada suturatan idan ya rike sa a matsayin menene a matsayin sitira in ya ɗauki filar a matsayin sitira wannan babu laifi a ribin umar kala da kalan nabi sallallahu alaihi wasallam albaita wa usamatu bin zaidin wa usmanu bin talhata wa bilalun fa atala thumma kharaja وكنت أول الناس دخل, دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى قال بين العمودين المتقدمين أو المقدمين المقدمين نفتا فهمتا daga Abdullahi dan Umar Allah ya haɗa mu da Abdullahi dan Umar dan Khattabi a Jannatul Firdausi yace dakhala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-baita annabi ya shiga ɗakin Ka'aba lokacin da aka yi fatuhu Makka kenan annabi ya shiga ɗakin Ka'aba yayi sallah a cikin ɗakin Ka'aba wa Usamatu bin Zaid tahidar hi akwai Usamatu dan Zaidu wa Uthman bin Dalha da kuma Uthman dan Dalha na fata an fahimta wa Bilal kuma tare da Bilal suka shiga annabi ya ɗebi waɗannan mutanen guda uku ya ce su raka ya higa cikin ka'aba fa a tsala annabi ya jima a cikin ka'aba sun kharaja daga baya sai ya fito wa kuntu awwalun nasi dakhala ala atharihi abdullahi dan umar ya ce ni ne farkon wanda ya fara cin kicibus da annabi bayan ya fito daga ka'aba da ya yi yunƙuri zai fito sai ni na tarbehi fasa altu bilalan sai na tambayi bilal aina sallah da annabi ya shigo ina yi nafila ina yi sallah qala sai ce bainal umudainil muqaddamaini tsakanin filoli guda biyu na gaban ka'aba a cikin ka'aba akwai wasu filoli guda biyu da suke ta gaba inda suke fuskantar alkibla to tsakanin su annabi ya zo ya tsaya yi menene ya yi nafila ya sallah kaga kenan tsayuwa tsakanin filoli kai sallah wannan ba matsala bane ne amma su su higa tsakaninku da mutane shi ne ba a so ban gane ko kun fahimta ba al'azaru fitar jama'a ga wasu uzurrukan da sun kai su hana mutum zuwa ya samu jami'i uzurruka ne shari'a ta yadda su zamanto sanadiyar rahin samun ka jami'i na farko da na biyu albardu wal matsaru tsananin sanyi da kuma tsananin menene ruwan sama idan sanyi ya tsanani lafiyar ka garau sai ka ji ba za ka iya fita ka bi sallar jam'i ba ba ka da matsala a gurin Allah idan ruwa ya yi ruwa ana ruwa ka ji ba za ka iya fitowa ka bi cikin ruwan nan ko za ka jiƙe ko wani abu zai same ka ko kana tsoron ruwan ko dai wani a makamancin haka ana ruwan sama sai ka ji ba za ka fito ba wannan babu laifi an nafi'in annabna umara adhana bis salati fi laylin zati bardin wa rihin thumma qala ala sallu fi rihali thumma qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana ya'muru al-mu'adhdhina idha kanat laylatun zati bardin wa matarin yaqulu ala sallu fi rihal daga nafi'u yantaccen bawan abdullahi dan umar shine nafi'u malamai suka ce a sahul asanidi fil muwatta shine hadithun an nafi'in an abdullahi bin umar mafi ingancin isnadi ko kuma ka ce silsilatu zahabiyya cin ɗin zinari na fata an fahimta the golden chain isnadin da ya kai zinare kyau a gurin malaman hadisi shine a ce hadisi ya zo daga nafi'u daga abdullahi dan umar daga manzan Allah wannan suna bahi inganci da ƙarfi da fawar da kusan kowanne hadisi ma zai wahala ya kai shi to idan ka je cikin muwatta za ka ji daga kaji ka an ce an nafi an ibn umar anna rasulallah to suka ce babu hadisin da ya kai wannan inganci da kuma ƙarfi shi ne silsila zahabiya haka malaman hadisi suke masa taki the golden chain kenan ina fata an fahimta nafi'u ya ce daga abdullahi dan umar annabna umar azzana bis salati cewa abdullahi dan umar ya kwarma kiran sallah fi lailatin a cikin wani dare zati bardin warihin wanda dare ne ana sanyi ana kada iska ana sanyi ana kada iska sun maƙala da ya zo ƙarshen kiran sallar sai ce ala sallufin rihal ala sallufin rihal ala sallufin rihal haka ake so lada ne ya maimaita sau uku ma'anar haka shine jama'a an dai kira sallah lokacin sallah amma kowa ya zauna a gidansu ya sallah kada wani ya fito na- na fata an fahimta eh a'a ai shi yasa aka fassara ma yanzu cewa in ka ji ladan ya faɗa to ana nufin zauna a gida kar ka fito eh da yawa ba sani ba gaskiya ne eh malam yusuf ya ce da hausa za a faɗa ne za a fassara in an zo ko kuma in an faɗa haka a daga liman ladan ya faɗa kawai ka san ma'anar an gane matsalar shine ba a ɗabbaka wannan sunnar yanzu in sanyi ma ya hana ka fitowa sai a yi ta yawo da kai a anguwa ana ta ai baya zuwa sallar jam'i ai ai baya zuwa sallar jam'i munafikin Allah to annabi ne yace ina fata an fahimci magana wallahi mutane wani lokaci suna da zafafawa na rantsi da Allah suna shaddadawa wallahi kuma ba, ba daidai bane wallahi ko ruwan sama da sanyi da ruwan sama ya halatta ya hana ka fitowa jam'i gahi nan hadisi ingantacce wanda ma ya fi kowace ma ruwaya inganci silsila zahabiya malamai suke masa take idan an gama kiran sallar sai ladan ya ce jama'a ku zauna ku yi sallah a gida to amma ka gaya mun a wannan masallaci aka taɓa ɗabbaka wannan sunnar baka taɓa ji ni ma ban taɓa ji ba ni ma malamin naku ban taɓa ji ba malamin su yace bai taɓa ji ba nace ni ma mai karatun ban taɓa ji ba ban taɓa ganin masallacin da aka ɗabbaka wannan sunnar ba yawwa ka gani saboda haka ya halatta in sanyi yayi sanyi su kansu ladanan ma ba su san wannan hukuncin ba tukunna su ma akwai buƙatar a yi musu orientation a kai ko a musu workshop a karantar da su idan sanyi tsanani kai ma da kyar ka zo ka kwarma kiran sallah kana ma kyarkata to in ka gama ka kwarma wannan kai ma ka ajiye lasifikar ka koma gida ka je kai sallar ka a gida ya halatta jama'a ya tabbata kuma ba wanda za a kama cewa bai zo yi sallar mai ba yi sallar jam'i ba an gane ko to wannan ainihin wato shine kuma kaga bukhari da muslim ma sun fitar da hadithin hadithi ne ingantacce abu na uku shine huduru ta'ami halartowar abinci kana gida tare da baki an kira sallah amma iyalai kuma sun ɗauko tire sun kawo muku da kai da baki sai ka ce ku je ku yi sallah mu muna tare da baki za mu ci abinci sai mu yi sallar mu ba wanda ya hana wannan karatun in kuma ka isa ka zo ka hana shi ina fata an fahimci magana sai ka ce ku je ku yi sallah ni ina tare da baki ga abinci ya iso sai ku baje ku ci abinci ka saurari baki in kun gama ka ce wane shiga kai alwala wane kai ma shiga kai alwala in an gama alwala ka wuce gaba kai muku sallah ya tabbata a sunnar annabi muhammadu ba wanda ya hana wannan to amma yan zafin kai za su ce ka gan shi nan fa baƙi ne suka hana shi fitowa sallah bai san cewa aiki ka da sunnar manzan Allah ba ku yi haƙuri wata ƙusar muna yin ta ne da gangan da gangan muke wata ƙusar yawwa karatu ne biyu kafin karatu ya zo dama ba za mu ce komai ba amma in karatu ya zo to za mu karanta shi kuwa ya za mu gurza shi ba abin da ya dame mu an ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza wudi'a asha'un idza wudi'a asha'u ahadikum wa uqimat as-salatu fabda'u bil asha' wa la yaj'al hatta wa la ya'jal hatta yafruga minhu wa kana ibn umar yuda'u lahu at-ta'am وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام الله أكبر كاي wannan karatu na ji daɗin sa billahi lillahi Allah ka haɗa mu da annabi a jannatul firdaus Abdullahi dan Umar yace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace idza wudi'a asha'u ahadikum idan aka kawo abincin daren ɗayanku shine al'asha algada shine abincin safe ko abincin rana lunch kenan ko yauwa wannan kuma dina ko wancan breakfast lunch ne na rana dai muka ce na rana da safe ka ai ba a sallah ai an yi tunda an yi asuba an gane ko ya ce idan aka kawo abincin daren ɗayanku wa uqimati salatu an kawo abinci amma kuma an tada menene sallah shine halatal kauni kenan wannan wawu wawul hal ne wato an kawo abinci halatal kauni kuma an tada menene sallah fabda'u bil asha annabi yace ku bar sallar ku fara da abincin daren ku bar zuwa jam'in ku fara da abincin menene dare annabi ya sake cewa wala ya ajal kada mutum ya gaggawar tafiya sallah ko gaggawar cin abincin duk zai iya ɗauka wala ya ajal ai wala ya ajal ila salati wa ya turka ta'am kada ya gaggawar tafiya sallah ya bar menene abincin wala ya ajal wala ya ajal bi akali ta'ami lil khuruj ila salah kar mutum ya gaggawar cin abincin don yana kwaɗayin fita ina saboda kar ya cutar da kansa ko ya shaƙe kansa ko wani a makamancin haka ina fata an fahimci magana duk zai iya ɗaukar wannan ma'anar hatta ya furu ga minhu manzan Allah ya ce har sai ya gama cin abincin shi sannan sai ya sallah to wannan maganar annabi ne in ji abdullahi dan umar to sai marawaici kuma ya ce wa kana bunu umar shi kanshi abdullahi ɗan umar ya kasance yuza'u lahu ta'am ana ajiye masa abinci wa tuqamus sala an ajiye abincin kenan kuma sannan an tada menene sallah fala ya atiha abdullahi ɗan umar sai ba zai je sallar ba hatta ya furuga har sai ya kammala da abincin ina fata kun fahimci magana an tada sallah an kawo masa abinci sai ya bar tafiya sallar ya tsiya sai ya kammala da menene da abinci wa innahu la yasma'u qira'at al-imami marawaici yace kuma wallahi abdullahi dan umar yana jiyo qira'al liman amma ba zai fita ba sai ya gama da abincin shi na fata an gane ba zai fita ba sai ya na eh ka samu ka fita ba na fata an fahimta to akwai tambihi a nan kada ka ji mun ce haka to kuma ya zamanto ɗabi'arka ne ƙin fita sallah sai ka ci abinci akwai maganganu da yawa da malamai suka yi magana ta farko yanayi na jin yunwa kala-kala ne kuma mutum-mutum ne akwai wanda in yana jin yunwa duk abin da zai yi ba zai yi cikin mai ba cikin nutsuwa da hayyacinsa ba wanda yake da wannan ɗabi'ar to shi kusan aiki da wannan maganar ma wajibi ne a kansa saboda ɗumani na nutsuwa tana daga cikin rukunnan sallah muhimmai wanda in babu ita sallah na iya wargajewa gaba ɗaya to idan Allah ya jarrabe ka kana da ɗabi'a na in kana jin yunwa kakan yi abu baka cikin hayyacinka don wallahi wani in yana jin yunwa a cikin cin abincin masu ya cuci kansa zai kwarfa da zafi ya yarfa a baki saboda tsabar shi a in yana jin yunwa a ruɗe yake cin abinci sai ya ɗiba ya lafta sai ya ji kai ai ba zai ma ce ba dole ya tofar da shi to amma wanda bai ba runwa ba ta ruɗa shi za ka ga an kawo abinci yana yaɗarsa kaɗan kaɗan a hankali ba zai ɗiba da yawa ya kai baki har ya mai ba har ya ƙona shi ba ga yana ce a nitse to idan Allah ya maka da irin wannan nutsuwa ta yadda yunwa ba ta rikita ma lissafi to kai ba wajibinka ne ka aiki da wannan mai ba sai ka je ka yi sallar ka tunda baka da matsala na ka rude ko kuma rahin nutsuwa ka je ka sallar ka sai ka dawo ka ci abinci wannan shine magana mafi inganci amma idan kana da wannan matsalar to wannan shine kai wajibinka ne ma ka bi wannan hadisin sannan akwai wanda dama bai wuce awa ɗaya ko minti talatin da cin wani abu a bakin shi ba yana zaune sai aka kawo abinci dama ya ɗan sa wani abu a cikinsa don haka baya cikin jin yunwa mai yawa na fata kun gane to a wannan lokacin kai ma ba za ka yi aiki da wannan hadithin ba domin ai yanzu ba yunwar kake ji ta yadda za ka fifita cin abincin akan fita ina ba sallar ba wato dai in kun fahimci maganganun malaman nan suna nuna mana sai idan na farko kana jin yunwa sosai na biyu kuma kana cikin mutanen da jin yunwa yana rikita masu lissafi to in kana da wannan siffofin guda biyu to kai dolan ka ne ma ka ci abinci abin nan ka abin nan ka bar cin abincin ka tafi ina ka tafi sallah amma idan na farko ko kana jin yunwa ba ka da ba ta fitar da kai a hayyacinka na biyu kuma ba wai a'a ma kana jin yunwar bane ka dan ci wani abu ma minti 30 ko awa ɗaya da ta wuce yanzu ne aka gama asalin abinci aka kawo to anan baya halatta gare ka ko mu ce ba daidai bane ka ainihin wato tsallake sallar ka tsaya cin abinci to Allahumma illa malamai suka ce sai idan kamar yadda muka faɗa da farko kana tare da wasu mutane wanda kuma waɗannan mutanen baka da masaniya akan halayyarsu akwai wanda kuna tare da shi ya zo maka matsayin bako ko matsayin wani mitin ya zo ko wata tattaunawa amma yana cikin waɗanda Allah jaraba da irin wancan ɗabi'ar da muka faɗa haka ne ko ba haka ba kai kuma kai baka sani ba to he suka ce in ba kai kaɗai bane wanda zaka yi wa kanka hukunci na cewa zan iya fita ne sallata sannan in dawo ko ba zan iya fita ba matukar akwai wasu to karin ja yadda tsayawa ku ci abinci ya fi karin ja yadda cewa mu je mai sallah mu dawo ina fata ku fahimci magana saboda baka san yanayin mutanen ba wala Allah kai ce musu mu tafi sallah wallahi wani ya ji haushin ka ce yanzu ga abincin ina jin yunwa ka ce mu tafi sallah amma ba zai faɗa ba kawai sai dai ya shiru da bakinsa amma dai baka kyauta masa ba ba haka ki ya so ba yauwa so sannan abu na uku ko na hudu wato akwai aljam'u lil haja wanda malamai suke faɗa aljam'u lil haja wato haɗa sallah saboda bukata ko kuma jinkirta sallah saboda bukata ana tattauta wata gaba ce mai muhimmanci ko a gurin mitin ko a gurin wani abu na tattaunawa ko an zo gidanka ko an zo ko wani abu dai makamancin haka muhimmi ne ko a addini ko a rayuwa sai lokacin sallaye to suka ce nan ko ba a kawo abinci ba kuna da zaɓin ku tsaya ku ci gaba da tattauna matsalar har sai kun kai ta ƙarshe sannan ku tashi ku yi sallah ko da bayan masallacin anguwa sun yi sallah na fata kun fahimci magana kuna da wannan zaɓi musulunci ya yi da wannan aljam'u lil haja an gane idan kuma misali ya zamto wato wasu suka matsa akan a fita a yi sallar kuma sai kuka ga sun firin jaye akan ku da kuka ce a tsaya to ku bi ra'ayinsu ku yi haƙuri a je a yi sallar shi ya fi amma dai musulunci ya ba ku dama ku tsaya ku tattauna matsalar ku suka ce musamman matsalar da wala Allah tashi a kanta zai iya rikita zaman gaba ɗaya akwai gabar da in aka zo in ba a ƙarasa ta ba aka tashi to in an tashi an tashi da matsalar kuma ƙarshenta ko an dawo yadda ta tsakko da zafi yadda za a kashe ta ko an dawo ba za a yi wannan ba haka ne ko ba haka ba suka ce to in dai akwai irin wannan a tsaya a tattauna shi yasa wasu malamai suna cewa ba jarumta ba ne ba kuma gwaninta ba ne irin yadda za ka ga an zo ana tattauna matsalar ƙasa ko matsalar al'umma ko dai a mataki na shugaban fadar shugaban ƙasa ko mataki na fadar gwamna ko sarkin gari kai malam wane wala Allah sauraron ka ga abin da za a tattauna a wannan gabar yana da muhimmanci ga al'ummar musulmi gaba ɗaya ta yadda za ka ba da gudunmawa wajen raddin abin da aka kawo wanda ba daidai ba ko kuma ka faɗa abin da zai zama shi zai inganta al'umma kuma za a yarda da maganarka a daidai wannan gabar ka fifita fita domin samun sallar jam'i suka ce wannan ba jarumta a ciki ya fi muhimmanci ka tsaya a ƙarasa maganar kananan ka ba da gudunmawa domin wannan gudunmawa ce ta al'ummar ƙasa ko gari gaba ɗaya fitar ka sallah kuwa ka yi ta mas'ala ce wanda ta shafi kai nawa kai ɗaya to malamai suna duba wannan amma ba 'yan zafin kai ba 'yan zafin kai su ba ruwansu in kai haka ma ce ka gani ana mitin tun karfe tara aka shiga har karfe hudu ko su fitowa sallar la'asar ba su yi ba ba su yi a zahar ba ba su yi la'asar ba kana da zafin kai ne baka sanya shari'a take bane baka san me mas'alar rayuwa ba baka san me addini ba in ka san me addini ko baka san me suke tattaunawa ba to bai kamata kai magana ba ban gane ko kun fahimta ba amma fa in ka san addini in ba dan zafin kai ne kai ba jama'a kuna fahimtar magana saboda haka matsala ce ta fiƙihiyya istinbatiyya wanda malamai suka wato tattauna a kanta dangane da irin waɗannan matsaloli don haka ba a zafin kai a irin waɗannan yanayi na misali tafiya muka yi haka sai muka dawo bayan sallar magariba kusan isha eh kuma mun dawo da yunwa na an kawo abinci kuma an kira sallah za mu iya hakura da ainihin sallar mu za mu ci abinci warai da gaske tafiya ce muka yi warai da gaske kun ji tambayar da kwamanda ya yi? yana cewa wannan yanayin da ya ambata zai iya shiga cikin irin wannan sun yi tafiya sun dawo daga tafiya a gajiye ga yunwa loide lokacin da suka dawo din nan lokacin tafiya sallah ko shiga sallah yayi ga kuma abinci an kawo musu shin ya halatta su jinkirta yin sallah su zaya su baje su ci abinci su dan ja iska sannan a tashi cikin ƙarfi da ƙwanji da wanji a yi sallar ko kuma a su takura kansu su yi sallar sannan su ci abinci wallahi tallahi su tsaya su ci abinci sannan su yi sallah shine mafi a'ala ko tayim zai fita ai daɗin shari'a ta baka damar abu kenan malam malam yaqub ko tayim zai fita na madalla ita wannan nutsuwar ita ce mafi muhimmanci a gabatar da ita saboda ita sallah idan ba a samu nutsuwar yin ta ba da khushu'i to na rantse muku da Allah akwai wanda yunwa idan tana tana kwakwalarsa ko lokacin da kake maganar khushu'in ma hi bai san wanne yare ne khushu'i ba wallahi bai san ma menene kake faɗa ba wani takawa wani wani tsoron Allah a sallah hi kana faɗa ma bai san me kake faɗa ba abin da ke kwakwalarsa hi ne kawai ya dame shi to a tsaya a yi sal abin nan a ci abincin sannan a shiga taitayi sannan a dawo a yi sallah shi yafi akan ame a ce za a za a abin nan amin amin to shine dan haka yake cewa idza wudiya a yawwa wa innahu la yasma'u qira'atal imami ko yakan ji qira'al liman kuma kaga hadisin nan muttafaqun alaihi an gane ko bukhari da muslim suka rawaito sai dai malam yace bijunil jumlatil akhira ba tare da jumla ta karhe ba wace ce jumla ta karhe wa innahu la yasma'u qira'atal imam cewa abdullahi dan umar yana jiyo qira'al liman shine kadai bukhari da muslim ba su rawaito ba amma sauran hadisin duka tun daga farko har wannan gabar su rawaito abu na hudu da da yana ha- da yana iya hanawa ka fito a samu jam'i tare da kai kuma ba matsala shine mudafa'atul akhbathaini tun kudowar kazanta guda biyu idan mutum ƙazanta biyu tana tun kudomar to ya halatta ya haƙura da jam'i har sai ya biya bukata shine fitsari ko menene bayan gari kana ji an shiga sallah matukar kana jin fitsari to makaruhi ne ma ka shiga sallar kai kuma in ka je ka biya bukata ka zo kai sallar ka daidai kake da wanda aka yi ta a jam'i tare da shi domin ai ba ganganci kai ba larura ce ta hana ka shigowa na fata kun fahimci magana haka bayan gari bayan gari in kana jinsa makaruhi ne ka zo ka higa sallah kana jin bayan gari duk dai maganar za ta koma zuwa ga menene nutsuwa saboda lokacin da kake jin fitsari har kana haɗe tsakanin kafafunka ko kuma kana matsa cikin duburarka lokacin kana jin bayan gari dan Allah ina nutsuwa take a wannan gurin babu to wannan din ne ba a so shi yasa shari'a ta baka dama ana ta Allahu akbar kai kuma kana silikitif kitif silikitif kitif ba abin da ya dame ka ba abin da ya dame ka kana ta sauke nauyi an gane magana da kyau ko yawwa ka gama tsaf kar kai gaggawa kar ka ce bari ka taho ka samu raka'ar ƙar- ba ruwanka da raka'ar karhe su ci su cinye ba ruwanka sai ka ji ka nutsu tsaf sannan kai alwala ka zo kai sallar ka kai kaɗai kuma wallahi sallar ka ta karbu kar ka tafi fitsari ka je ka yi hi rabi da rabi ka bar shi ya gama diga a hebe gama ba kana saurin ka sami menene jam'i ka taho wani yana diga a cikin wando to sai kuma ka ji ga hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ga wasu kaburbura ana azabtar da su sai ce inna hadaini alqabraini yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول annabi ya ce na ga waɗannan kaburburan guda biyu ana mugunyar azaba a kansu ya ce ɗaya daga cikinsu laifin da ya sa ake mara azaba annamimi ne haɗa guri yake yi shi yasa billahi allazi la ilaha illa huwa ku yi taka tsantsan da masu zuwa suna aibanta wasu a kusa da ku wani yana ganin gwaninta ne idan wane ya zagi wane ya zo ya gaya ma ka tambaye he ce shi ba a gulma da shi to ai yanzu kai gulmar ban gane ku kun fahimta ba yanzu lokacin da ka zo ka faɗa masa yanzu ne ka cika cikakken magulmaci domin inda ka yi shiru da bakinka ya san wane ya zage shi bai sani ba zai muna namar kallo in sun gamu ba zai muna na masa ba in kai akwai abin da za ka iya yi na nasiha to kai wa wannan da ya zagi wani a gurinka nasiha wani ka ji tsoron Allah ni dai a fahimta na wanan nan da kake gani ba shi da wani mummunan abin nan a kanka mummunan zuciya da mummunan tunani a kanka yana kyautata ma zato yana ƙaunarka yana son ka yana faɗin alkhairi a kanka amma kai me yasa yanzu ka zo kake faɗin sharri a kansa na farko zai razana ba zai sake wannan gulmar a gurinka ba kai kan dai an rufe kun rufe wannan layin da shi haka ne ko ba haka ba kaga ka taimake shi ka taimake shi amma ka ɗauko maganar ka zo ka gaya wa wanda ya faɗa shi ma ya yi nasa zage-zagen wala Allah idan ba Allah ya kiyaye ba ka ɗebi nasa ma ka je ka kaiwa wanda ka kawo wa nasa haka ne ko ba haka ba kaga daga nan mutum ya zama yana yamshi bainan nasu bin namima haka zance yana tafiya da annamimanci tsakanin mutane saboda haka mafi a'ala shine mutum ya ja bakin su ya shiru in akwai abin da zai iya yi na nasiha wa wanda ya zo zagi wani a kusa da hi yayi in ba zai iya ba to dai kar dai ya kai wa wancan gulma sai dai kuma akwai abin da mutane ya kamata su dinga yi wanda shari'a ta halatta shine ƙarya ma domin sulhunta tsakanin mutane guda biyu wanda yau mutane sun daina wannan wanda kuma wannan da za su yi shi hatta lada suna da shi a gurin Allah na fata an fahimta shine kokarin faɗawa wa wane wane yana ƙaunar ka yana son ka ko da kuwa a zahiri ba haka abin yake ba dan ka haɗa tsakaninsa da ɗan uwansa don a zauna lafiya wallahi in kai wannan lada kake da shi a gurin Allah in ji annabi Muhammadu to shine annabi ya ce ɗaya daga cikin waɗannan kaburburan guda biyu ana masa azaba ne saboda yana annamimanci yana haɗa rigima sai ce wa ammal akharu ɗayan kuma fakanan la yastanzihu min albauli bai tsayawa fitsarinsa ya ɗauke gaba ɗaya yake tashi da haka daga ya ji ya tsugunna tsirrrr daga ya yi tsaya wannan na farko kawai sai ya miƙe ya zuba ruwa kawai sai ya tashi yana tashi shi da kansa bai san lokacin da sauran zai gangaro cikin wandon shi ba annabi ya ce to wannan shi ya jawo mar azaba a wata waya annabi muhammadu yake cewa istanzihu min albauli ku dinga tsaftatuwa daga fitsari sai ce fa inna ammata azabal qabri minhu mafi yawancin azabar da ake wa mutane a kabari daga wannan fitsarin kaga ka raina abin baka ganin sa a bakin komai amma annabi muhammadu yace wallahi tallahi yake jawo maka menene azaba to yanzu kana da free tunda ka ji inda kwaɗayin samun jam'i yasa kake gaggawar gamawa ka zo ka samu jam'i to yanzu shari'a ta ce ka je ka yi fitsarinka lafiya ko ba a yi jam'i da kai ba sunanka ka samu jam'i haka ne ko ba haka ba to he ka kara daga yau kuma bayan an gaya maka wannan karatu sai ka je ka sake yi kuma saboda ka injattu guda biyu yana tun kuɗo wa musulmi makaruhi ne a kansa in ma bai kai ga haramci ba ya yi gaggawar gamawa da nufin ya zo ya samu jam'i shari'a ta yarje ma in awa ɗaya za ka yi sannan buƙatar ka ta biya ba ka yi latti ba kuma lokacinka na sallah bai fita ba domin ba ganganci kai ba ku bambance tsakanin da gangan da kuma abin da larura ce ta samu bawa ban gane ko kun fahimta ba ba ganganci kai ba saboda haka shari'a ta baka dama Allah ya shiryar da mu da haka abu na hudu shine mudafa'atul akhbathaini an aisha ta radiyallahu anha qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu inda ta ce naji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa la salata bi hadrati ta'amin ba sallar ma idan dai abinci ya zo ma ba sallar ko kai babu ita wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani akwa akhbathaini haka babu sallah ga wanda ƙazanta guda biyu ke tunkuɗo mishi ko ka yi sallar babu ita lakin ulama sai dai malamai sun ce wannan laɗin wasu sun tafi akan cewa ta kora sallar ne musamman malaman zahiriya domin su suna tafiya akan zahirin nassin aya ko hadisi idan ya zo tun da annabi ya ce la salata suka ce wallahi ko kai sallar ba za a karba ba to kaga ba ka bari ka je kai fitsarinka ko bayan garinka shine kaɗai ya fi ma saboda za ka zo ka yi a takura kuma ka yi abin da ba a karɓa ba kaga me ya amfani shi ta amfani malaman zahiriya sun tafi akan cewa irin wannan ladin tana korewa ne gaba ɗaya amma maganar gaskiya ba za a karɓi wato abun nan ɗinsu ba domin idan an karɓa abun nan ɗinsu yanzu da aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi ɗayan ku bahi da imani har sai lokacin da ya sowa ɗan uwansa abin da ya sowa kansa na alheri yanzu kenan duk wanda baya sowa ɗan uwansa alheri in aka yi amfani da wannan laɗin bahi da imani kwata-kwata kenan kun yarda da wannan fasara wannan gaskiyar magana ba haka fasara take ba sai dai la kamala li imani ahadikum babu cikakkiyar kammala ga imanin ɗayanku ina fata an fahimci magana cikakken imani ga ɗayanku hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi har sai ya so wa ɗan uwansa abin da ya so wa kansa na menene to yasa bahaushe da ya zo da ke bahaushe yana da yaran fassara mala wato hausa da kake ganinta inda a ce ta samu waɗanda za su bata gudunmawa na rantse muku da Allah babu yare kafin ka samu yare mai fasahar bala'i irin hausa wallahi sai dai in ka koma irin su larabcin yaren hausa yana da fasaha kaga da bahaushe ya zo fassarawa malamai masana hausa kuma masana ilimi he suka ce imanin ɗayanku baya cika ba su ce ɗayanku ba shi da imani ba ina fata kun fahimci magana sai suka ce imanin ɗayanku baya cika kaga kenan akwai imanin amma bai mai ba bai cika ba to wannan ita ce haƙiƙanin fassara ta gaskiya yasa malamai suka ce duk yaren da Allah ya sa kai wannan yaren ne tula ne kai bateri ne kai bafulatani ne kai kowane ne kai ka yi ƙoƙari ka je ka ƙware a wannan yaren naka ta yadda in ka zo za ka yi mutane fassara aya ko hadisi duk wanda ya saurare ka ya san cewa lalle yadda ka ƙware a karatun kuma haka ka kware a yaren da kake fassara wa mutane to wannan shi kaɗai zai sa mutane su fahimce ka amma idan ka zo kana gwaranci jama'a kana magana bibbiyu bibbiyu kana yi kana haɗawa da nufanci kana hai kana haɗawa da goburanci kana haɗawa da zanhwaranci ba wanda zai fahimce ka na fata an fahimta to shine don haka wannan laɗin ba za a saka ta sannan akwai la itikafa annabi ce babu itikafi illa fi salasati masajid sai a masallatai guda nawa guda uku yace masjidul ka'aba da masjidun nabi da kuma masjidul maza uba masjidul aqsa to kaga idan aka ɗauki wannan ladin cewa babu itikafi sai a masallatan nan guda uku duk itikafin ku na bana babu ba ku da lada kenan duk gaba ɗaya da kuka yi da wanda kuka yi a masallacin miyacci da na bolari duka ba ku da lada kenan in dai an ɗauki wannan ladin da wannan matsayin to ta rusa itikafin gaba ɗaya to sai malamai suka ce har ilo da irin wannan ladin ce cewa ir itikafin ladansa bai gama cika ba in ba an yi shi a waɗannan masallatai guda nawa ba to wannan shine to a nan ma sai mu sake dawowa a nan ma la salata bi hadrati ta'ami babu cikakken ladan sallah idan aka kawo wa mutum abinci ya bar abincin ya yi menene ya yi sallah ba cikakken lada don ya saba wa asalin yadda shari'a take so shine ya rasa na ya rasa nutsuwa yana jin yunwa maimakon ya zauna ya ci abinci sai ya ƙi sai ya sallar a haka yana yi yana gaggawa ya gama ya dawo kan abinci to cikakken ladan ba shi da shi ina fata an fahimta wala huwa yudafi'uhu al-akhbathaini haka kuma babu sallah cikakken ladanta babu cikakken ladan sallah ga wanda yayi ta kazanta guda biyu da damin shi ko fitsari ko bayan gari ko dukansu guda biyun gaba ɗaya na ga in dai kana dan fahimtar hausa dai ka dai dan fahimci karatun nan daidai gwargwado ka dai dan fahimci dai inda aka dosa ko to haka magana take muna addu'a Allah ya ba mu ladan abin da muke na ibada da kuma karatuttukan da muke yi wa alaikum salam na'am to bismillah a gurguje lokacin mu ya tafi eh haka eh matukar wannan abin zai iya cutar da kai a karatunka za ka iya yi yana tambaya ne kamar misali irin ɗalibai da ake yi lakcara zai saka musu karfe kaza da ke wasu lakcarorin namu ga su musulmai ne amma sun zama musul-musul na? ba ma musulmi ba ne wani wani za ka samu ba musulmi ba ne da gangan sai ya zo ya saka muku karfe sha biyu da minti ashirin da biyar in kun fita shiga kuma ba za ku fito ba sai karfe ɗaya da rabi ko karfe biyu saura kaga gaba ɗaya totally a zahar bata shiga ba kun shiga kun shiga kuma ta cika har ta fita to shine yake tambaya shin mutum zai iya ya yayi menene kace ka yi sallar kafin ya shiga saboda ya zama ya yi takadimu ma haƙƙa huta akhir maimakon ya shiga yana cikin yi lokacin sallah ya yi sai ya yunkura zai fito sai shi wannan laktara ya ga cewa to yanzu aka nuna mana kai kana da kishin addini na soke na fata an fahimci magana to wannan kaga zai iya cutar da shi ko to ɗayan biyu ne idan ya ga dama ya shiga sallar domin sallah tana shiga ne daga lokacin da rana ta gota daga ina daga tsakiya da haka sha biyu dot rana ta gota in ta yi aka yi ta da minti goma ko sha biyar ko ashirin duka cikin lokacin ta ne ana cewa ne a yi sallar karfe kaza daidai lokaci kaza saboda shi ne muhtarinta wato lokacin da aka fi buƙatar a yi amma lokacin sallah na shiga kamar yadda ya zo hadisai a cikin muwaɗa ta imam maliku daga rana ta gota ina tsakiya to in ya ga dama zai iya yin sallarsa sannan ya shiga in ya ga dama zai iya bari sai ya fito sai ya yi aljam'u lil haja bukata ta sa ya haɗa azahar da menene da la'asar zai iya yi sun fito karfe uku saura sun fito karfe uku da kwata sai ya jira la'asar ta ƙara matsuwa sai haɗa su gaba ɗaya larura ce ta sashi haka ta sami ihi ba da gangan ba sallarsa ta karɓu da izinin Allah Allah ya shirya da mu malam ka ɗaga hannu tun ɗazu kai ne na ƙarshe insha Allah na'am na'am mitin ɗin nan eh eh haka a sosai kuwa e sosai yana tambaya akan cewa za ka ga wani mitin ɗin idan an zo ko irin wannan tattaunawar za ga wani shugaba ne ko da ma ba musulmi ba amma yana kula da haƙoƙin musulmai za ka ji ya ce wanda suke buƙatar sallah lokaci ya yi su tashi su je su yi sallah to in ka samu wannan damar ka tashi ka je ka yi sallah shi yafi an gane magana da kyau ku tunda an ba da wannan damar ma'ana za a tsaye da komai a je a yi sallah shikenan in kuma ka gane wayo ake so a yi muku domin ku lura wallahi akwai munafukai a cikin harkokin nan fa da kuke gani wasu kuma za su yi amfani da wannan damar dama an san kana da fikira kana ba ka san a yi kaza to sai a ba da allowance na cewa a je a yi me ashe wayo ake ku masu zafin abin nan masu zafin addini ko masu tsananin san addinin nan a samu a fuffutar da ku kuna fita sai a jefo ajanda kaza daga an jefo sai waɗanda suke bambaren yin yawa su tattauna su ce ga yadda za a yi sai a zartar kafin ku dawo sai kun shigo sai a ce to bayan fitar ku sallah akwai ajandar kaza mun shigo da ita to amma an gama tattauna don haka an zartar cewa kaza za a yi ku ce ba ku yadda ba ba ku ba na fata an fahimci magana to dole a sa ido idan dabara ce ta a yaudare ku sai ku ce a sallah ce eh mun fita ba ba matsala addini ya yadda mana mu ci gaba da mitin an fita a yi sallah shi kenan kawai yauwa sai dai kuma tsaye da mitin din za a yi gaba ɗaya cat da masu sallah da marasa sallah kowa ya tashi ya fita a hall din nan sai mun yi sallah a dawo a ci gaba to irin waɗannan abubuwan ne idan mun zo muna magana sai wasu su dinga ganin wai don me yasa muke irin wannan magana to don me yasa ba za mu yi ba ai a kasan ɗan najeriya idan kamar tambaya to kafin ya baka amsa sai ya maka tambaya eh wani wani ya zo daga ingila wai ya tambayi wani a kano ya ce ku 'yan najeriya an ce in aka muku tambaya kafin ku ba da amsa sai kun wa mutum tambaya ya ce wa ya gaya ma ya ce a shi kenan ka bani amsa ai ya ce ai ka bani amsa ai yauwa to tambayar da mu ma muke yi wanda suke cewa bai kamata muna irin me yasa muke irin wannan maganin to mu ma muna tambaya me yasa ba za mu yi ba ya ba mu amsar me yasa ba za mu yi ba sai mu ba shi amsar me yasa muke yi ba shi kenan ba yauwa 50-50 okay tambaya ake wai shin malam dangane da liman idan yana da lalurin da zai juyo Eh.
ya wani zai iya juyowa ya fuskanci mutane ya jawo wanda zai jawo ko a hannu da zai jawo wanda ya gama ya jawo gaskiya ne wannan tambayar tana da muhimmanci liman bisa ga larura da muka ambata cewa liman zai sa hannu ya jawo don haka ana so a samu wanda suke biye da shi suna da ilimi to shin yana da yanci ya juyo ya kalla ya duba ya zaɓa ya darje in ma a sahun baya ne ya jawo ko kuma a'a sai dai kawai ya miƙo hannu ya jawo a'a yana da yanci ya juyo ai hikan sallarsa dama ta lalace da haka da magana da motsi da komai ya halatta gare shi da haka ya ga dama ya juyo in yi ma ya kalli wanda suke saitinsa ba sa saiti ba ba sa kan saiti wanda suke saitinsa ne amma ba su da saiti an gane me nake nufi aiko to sai ya duba kansa ko sai ya nemo mai saiti sai ya ɗu- tura shi ya wannan ya halatta Allah ya saka da alheri so za mu dakata a nan jama'a saboda kurewar lokaci za mu tashi salatul musafiri jama'a babin da za mu higa babi ne mai muhimmanci sallar matafiyi yadda ake yin ta da matsalolin da suka ainihin wato shafe ta adadin tsayin lokuta ko tsayin tafiyar da za a yi wa a sallar jam'i wato sallar a, sallar sallar matafiyi da kuma abubuwan da suke jawowa a yi ta karatu ne mai tsawo kusan shafi shida zuwa bakwai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi da ni da ko Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh